من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواتي قبل كراتين دميكي أولنا للتاهم البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام كما من يومنا 22 قوة ربيع الأول hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi kitabul aiman wan nuzu bayan mun ga ƙarshen babi na aqiqa aiman kamar yadda Sheikh Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman Bassami taliki akan shi qala al-ayman lughatan bi fathi al-hamzati jam'u yamin ayman kin nan da a cikin halshe na larabci awa al-hamza fataha ba iman ba ayman jam'i ne taro ne na yamin rantsuwa wal yaminu khilaful yasab shi kuma asalin yamin saɓanin dama kenan hagun kenan wa utlika ta'ala al-half sai zamanto an sanya an ari wannan suna an dora shi akan rantsuwa li annahum kanu idza tahalafu domin idan suka kasance sun yi yarjejeniya akhadha kullu minhum yamina sahibi kowanne sai kama da hannun damar ɗan uwanshi da jinjina wa ta'rifuhu shar'an abinda ake cewa yamin a shar'ance tahqiqul amri al-muhtamal muhtamal aw ta'kid shine tabbatar da wani al'amari wanda iya iya kumsar kaza ko abu kaza iya iya kasancewa kaza me yiwa ya iya kasancewa kaza yanzu da rantsuwa ne za a tabbatar menene gaskiya abu auta akid ko kuma abin an san haka nan ne amma ana so a karfafa shi misali ka ga yawa mutum gaskiya iya shaku sai kai rantsuwa akan abin da ka faɗi haka nan ne idan nan karfafawa ne bi dhikri ismin min asma'illahi ta'ala da ambaton wani suna daga cikin sunayen Allah madaukaki aw sifatin min sifati ko kuma ambatan wata sifa kama daga cikin kamannin Allah madaukaki kowanne rantsuwa ne sai sa ya halatta mutum ya rantsuwa da alkur'ani mai girma domin alkur'ani mai girma sifa ce ta Allah madaukaki domin magana shi ce magana Allah kuma sifar shi ce wal aslu fihi alkitab was sunna wal ijma' asalin rantsuwa shari'a da ta ba da dama a yi rantsuwa tana da tushe wannan rantsuwa na da tushe daga alkur'ani mai girma da sunan manzala sallallahu alaihi wasallama ingantattu da kuma haɗuwar ra'ayin malamai gaba ɗaya na musulunci akan cewa abu ne shari'a ce fa ammal kitabu fa qawluhu ta'ala game da alkur'ani mai girma fada Allah madaukaki da yace la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum Allah madaukaki ba zai kama ku da laihi ba game da rantsuwar da kuka yi talagu shine sai eh wallahi haka nan Allah haka nan ne abin haka nan ne amma ba a neme shi rantsuwa ba amma sai ya yi rantsuwa to wannan shi ne ake cewa lagul aiman wa qawluhu ta'ala wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan kun karfafa ta wa sunnatu shahiratun bidali kuma sunna ta shahara da wannan wa kad ajma al'ummatu ala mashru'iyyat al-yamin dukkan al'umman musulmi wanda ake lura da ra'ayinsa ana aiki da ra'ayinsu da faɗansu sun tahi akan cewa yan rantsuwa abu ne wanda shari'a ta ba da dama ta shar'anta wa thubutu ahkamiha kuma haka hukumce hukumcenta ya tabbata wala yanbaghi al-ikthar ikthar min al-hal sai da duk da haka bai dace ba a yi yawan rantsuwa kowane abin da za ka yi sai ka yi rantsuwa a kan shi in san samu ne bai dace ba wa yi shira'u min alhajati li izalati shubaha kuma ya shar'anta ya halitta a yi ta a lokacin da ake buƙatuwa ya zuwa gusar da wata shubaha abin da ke da rikita kuma an kasa warware bakin zaren to babu laihi a yi rantsuwa saboda a san ina ne al'amari yake au nafi tuhuma ko kuma ka yi rantsuwa saboda ka kore tuhumar da ake ma an tuhume ka akan wani abin da kai baka yi ba yanzu ba abin da zai iya hudda ka sai rantsuwa da kai rantsuwa wannan to ka kore wannan tuhuma da ake ma au ta'kidu khabarin ko kuma karfafa wani labari da ka bada ka san mutum ka bashi labarin abu kaza zai ce a karewa na karya ce yake ce wallahi haka nan ne kana ganin halau kare ta zai yi sai ka ce wallahi tallahi ko billahi haka nan ne duka wannan na daga cikin babi na taukidi a karhawa rantsuwa قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم عن تهلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت عبد الله بن عمر وان يرضى الله تكار تبتا gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riske Umar dan Khattab a cikin fatakai mahaya wa Umar yahlifu bi abihi a wannan lokaci Umar iya rantsuwa da baban shi. Fanadahum Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai mazala sallallahu Alaihi wasallama ya kirayi wannan tawaga, Ala inna Allah yanhakum an tahlifu bi aba'ikum ku saurara, Allah maɗaukaki na hana ku ku yi rantsuwa da mahaifanku, ba a rantsuwa da mahaifa, ba a rantsuwa da kuma bayan mahaifa sai Allah maɗaukaki. faman kana halifan in akwai wani mai rantsuwa falyahlif billah to ya rantsi da Allah auli yasmut ko kuma ya kyale nan ba a rantsuwa da tarnatsa ko arado ko takwaran kwatsa ko baki daga dutse mai dan kunne ba a yi ko doguwa ko takurabau ba a rantsuwa da wannan ana rantsuwa ne da Allah idan mutum zai rantsuwa zai rantsuwa ne da Allah ko kamanni na Allah bi izzatillah ka samu ka ce na rantsi da buwaya Allah billahi na rantsi da Allah tallahi duka wannan ya halitta bi rabbil ka'aba ubangijin ka'aba ya halitta wan ba a rantsuwa da kuma bayan wani Allah madaukaki abin da ya yaɗu kuma a cikin al'umma tun da dadewa aka ga mutum ya tashi rantsuwa sai ta rantsuwa da abin da ba Allah ba shi ko wannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi a cikin shirka karama idan mutum bayya tunanin abin da ya rantsa iya da wani iko irin na Allah in yayi tunanin wannan to kuma ya wannan ya zama to shirka ce babba yanzu mutane mutum ya ga dama ya rantsa ma da Allah da gaugawa amma ana ruwa ka ce rantsa da tabusa baya rantsewa idan ka gani ya yarda cewa tabusa tana iya halakar da shi ta kama shi kai tsaye maimakon Allah madaukai kaga wannan banna ce ba karama ba muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin li Abi Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an akwai riwaya ta Abu Dawud rahimahullah da Imam Nasa'i wanda rahimahullah daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi dangane hadisin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlifu bi abaikum kada ku yi karantsuwa da mahaifanku wala bi ummahatikum ko da uwayenku mata mahaifanku mata wala bil andad ko kuma da kishiyoyi da kuka sanyawa Allah madaukaki wala tahlifu illa billah kada ku yi rantsuwa sai da Allah madaukaki wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun kuma kar ku yi rantsuwa da Allah face sai kuna da gaskiya sai abun cikin abun da kuka rantse a kan shi kuna da gaskiya shi ma haka wannan matsala ce babba za ka ga mutum ƙarya yake ba gaskiya ba kuma ya rantsuwa da Allah maɗaukaki musamman ma wannan kana samun sa a cikin 'yan kasuwa da masu sana'a hannu da abin da ya kama da haka mutum ƙarya yake bai sayi ba abu kaza ce wallahi kaza ni ma na sayi shi iya neman a daɗa mai riba ba wanda ya sa ka rantsuwa kayan ka ne faɗi ba sai ka faɗi yadda ka sai wani sai kayana kaza kawai ka kani ba sai ka yi rantsuwa ba nan mutum baya rantsuwa sai da gaskiya in kuma ba haka ba to Allah maɗaukaki zai kama shi ko a nan duniya ko kuma gobe kiyama za ka ga yanzu a wannan zamani son dukiya ya yi wa mutane kai wannan hankali ka ba mutum aron gona ko wani abu ko kaya radda ka ji amsa ya yi zo yi rantsuwa da Allah ya ce a kawai sai yi ko kuma kyauta ka ba shi don ya gadawa magada Allah musta قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu wannan hadisi daga Abdurrahman bin Sakhar wanda ya dala ta kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka rantsuwarka tana kan abinda abokin da ya sanya ka rantsuwa akan abin da zai gaskatar da kai mun gane ko qala wa fi riwayat wa fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya al yaminu ala niyyatil mustahlif niyya ana yin ta ne tana kan niyyar wanda ya sa ka rantsuwa kin misali ya ce, ka rantsa da Allah in baka je wuri kaza ba, baka kudirewa a zuciya ka kai ka yi rantsuwa da Allah ka je wannan wurin. Mun gane ko? Shi ga yadda yake so ka rantsa, akan baka je ba, kina akan wannan maganar da ya niyyar da ya a nan ne za ka yi rantsuwa, ba akan kai abin da kake so ka rantsa ba. Tunda mutum ya iya sa ka rantsuwa ka ɓoye a zuciya ka kai ba wannan rantsuwa ka yi ba akan wani abu da ya kai rantsuwa, to wannan ba ta yi ba. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن سمونا حديث لك عبد الرحمن بن سمرة وأن يدع لا تكار تبتا دريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت, وأت الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك an samu wani hadisi daga Abdurrahman dan Samura wanda ya dala ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce, Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wai za halafta ala yaminin idan kai rantsuwa, fara'aita ghairaha khairan minha, kuma kaga rantsuwar nan da kai akwai abin da yi alkhairi a kan shi. Misali, mutum ya ce, Na rantse da Allah na yanke zumunta ta da wani, dalilin wata matsala da ta shiga tsakaninsu. ko na rantsa da Allah ba zan ƙara zuwa gidan wani ba, ko na rantsa da Allah ba zan ƙara ba wani taimako ba. Idan kaga kwa yanke zumunta ba alkhairi ba ne ba, sadar da zumunta shi ne abin da a shari'a ta yi umarni. Idan ka yi rantsuwa da irin wannan, ka sadar da zumunta kuma ka yi kafara. Idan ka yi rantsuwa da ba za ka ba shi ba, kai ba shi kai kafara. Idan ka yi rantsuwa ba za ka mai magana ba, ka mai magana kai kafara. shine fa'ti bi ghayraha fara'aita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminik kai kafara ta rantsuwa shine azumi guda uku ko kuma ciyar da miskini guda goma ko kuma tufatar da su wa'ti alladhi huwa khair muttafaqun alai wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi kuma wannan lafzin na imam al-bukhari ne kuma imam al-bukhari ya da wani lafzi daban fa'ti alladhi huwa khairun wa kaffir an yaminik sai zamanto akwai takdim wa ta'khir can cayi mina fa kaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khair nan kuma sai ce fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik kuma duka ma'ana guda ce wa fi riwayatin li abi daud imamu abu daud iya da wata riwaya daban fa kaffir an yaminika thumma ati alladhi huwa khair anan inda bambancin yake kafara za ka fara mun gane ko sannan ka zo da abin da ya zama to alkhairi duk da cewa malamai suna thumma inda wawu ne to thumma ina abin iya mutaba'a ne na idan kai kai kafara sai ka zo da abin da ya zama to shi ne mafi alkhairi wa isnadu ha sahih kuma isnadin wannan ruwaya ingantattu ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان Abdullahi da Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Ya ce, Manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce, wanda ya rantsuwa, ya ce, In sha Allahu, in Allah ya yarda, falahinta alai, to babu doka ta warware rantsuwa a kan shi. Misali, mutum ne ya ce, Zan je wajenka, na rantsa da Allah sai na sai na je wajenka in gobe kuma in ce insha Allah ko na rantsa da Allah zan baka kaza in an jima insha Allah to wannan idan Allah bai kaddara ma ba ka samu wata matsala wadda ta hana tabbatar da wannan alkawali da ka dauka ba ka da laifi ba za ka yi kafara ba ta wannan rantsuwa mun gane ba domin kayan istisna'i ta dogara ga abin da bashi a Allah madaukin in Allah ya so قال وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري هل an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce rantsuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kasance iya yawan cewa la ba haka nan bane ba wa muqallibul qulub da wanda ina rantsuwa da wanda yake jujjuya zukata Dis ya tabbata zukatan bayi a hannun dama ta Allah yake kuma Allah hannun shi duka na dama ne iya jujjuya ta yanda ya so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawan karanta wannan addu'a يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مي جج يا زكاتا كتبتت da zuciyata amsa addininka alaikum assalam wannan munahuci ne baka rantsuwa sai tabbata abin da kake da yaƙinin insha Allah za ka dama idan kai kurire to kenan wancan hadisin me yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala tahlifu billahi illa wa antum sadiquna sai kuna da gaskiya kai daman tun da wuri ka kulle abin ba za ka yi ba kenan babu gaskiya a ciki ba rantsuwa ba ce ba ta Allah wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga Abdullahi da Amr wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su kala ja'a arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani balarabe wanda ya nisa da ilimin shari'a ya zo wajen annabi wanda tsirayen Allah da abinci ƙara tabbata a gare shi faqala ya rasulullah malil kaba'ir wannan mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene manya-manyan zunubai kaba'ir jam'i ne na kabira kabira kuma azaim ma'asi yana manya-manyan zunubai fa zakara alhaditha wa fihi ya ambaci hadisi domin hadisi na da tsawo a cikin shi akwai al-yaminul ghamus cikin manya-manyan zunubai kaba'iran zunubai akwai rantsuwa wadda ake ce mata yaminul ghamus dan me aka sanya mata gamo saboda tana dirmiyar da ma'abucinta cikin wutar jahannam قال وفيه قلت وما اليمين الغاموس منين رنسوة غاموس قال التي يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب رنسوة دا da ita a karbi a yanki dukiyar wani musulmi alhali mutum iya karya kamar dai misali yan kasuwa yadda suke rantsuwa na rantsu da Allah abu kaza yake alhali ba haka nan bane saboda in ka tashi sai ka dada a bisa abin da ya rantsuwa a kan shi ko kuma in ka kasa baka kasawa akan abin da ya ce ya sai ko kuma mutum ya karɓi dukiyar wani ya zo ya yi rantsuwa da ƙur'ani ko da Allah cewa bai karɓa ba ko kuma ya bada akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى an samu wannan hadisi daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta ta faɗi cikin faɗa Allah madaukaki da yace la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum qalat huwa qawlu ar-rajuli la wallahi wa bala wallahi akhrajahu al-bukhari wa rawahu abu daud marfu'an tace fada Allah maɗaukaki da ya ce Allah ba zai kama ku ba da laihin rantsuwa ta lagau, lagau cikin rantsarantsan ta yi tafsirin wannan lagau, ta ce shi ne faɗan mutum da zai ce la wallahi, a'a ina rantsuwa da Allah, wa bala wallahi, i wallahi, a duka ba a ce ba, an tambaye ka wani yana ka ce i wallahi yana, wa Allah iyana, kuma wannan shi ne ake cewa lagau na rantsuwa. أخرجه البخاري إمام البخاري يفتدون حديث ورواه أبو داود أبو داود يفتدون حديث مرفوعا يدنجن إن شاء الله إزوى مزال صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه أنسى من حديث أبو هريرة وأن يدعى تكار تبتع قريش ya ce manzala wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah madaukaki na da suna 199 sai dai wannan ba kadai su bane ba mun gane ko akwai sunna ta tabbatar da sunaye da yawa manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar suwa da Allah sunaye da yawa haka kuma yazo a cikin sunaye wannan du'aul istikhara bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علم أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته عادا من خلقك nan ake wannan na nuni cewa wa'annan ba su kadai bane ba akwai sunaye na Allah masu yawa wanda sunna mazala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su wannan dari ba daya man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye ya kiyaye su to ya shiga aljanna ihsa'i nan wai ba kawai karantawa ba kadai in ka iya karantawa kuma ka kiyaye dokoki abin da suka kumsa na girmamawa ne ka girmama na Allah in na kiyayewa ne ka kiyaye in na tsoratarsuwa ne ka ji tsoro in na neman rahama ne ka jira ka nemi rahama da su mutafaqun alayhi qala wa saqa tirmidhi wa ibn hibban al asma' imam tirmidhi da ibn hibban suka jero suka ambato wannan sunaye wata haqiqu anna sardaha idrajun min ba'd ruwat koro su haka nan kamar yadda aka jero su malam yace idraji ne shi kuma idraji magana ce ta wani ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda za a shigar da ita da hadisi yau da gobe ko ya zamanto an yi ta ne saboda tafsiri ko kuma wani bayani ko wani ta'aliki yau da gobe rawi in ya zo sai ruwaito da wannan har sai shiga cikin hadisi sai dai alhamdulillah Allah madaukaki ya arzitar da wannan al'umma wanda za su tantance abin da ya zama to wannan magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma magana ce ba tashi ba ta wani na'am wa an usama bin zaid radiyallahu anha annu anhuma an samu wannan hadisi daga usama dan zaid wanda wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su da Usama da baban shi Zaid bin Thabit qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi na Abu Huraira ina alaka shi da wannan babi a wannan zuwa yawa shine wannan alwashi da mutum zai yi kuma hallau in za ka yi rantsuwa Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ta yi kadda ka yi rantsuwa sai da shi ko sai da sunayen shi nan wanda ya san wannan sunaye ke na iyaye rantsuwa da su qala wa an usama bin zaid radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga usama dan zaid wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince shi su kara tabbata a gare shi yace man sumi'a ilaihi ma'rufin fa qala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablaga fi sana'i manzo sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan wanda aka aikata mai wani abin alkhairi man sumi'a ilaihi ma'ruf kyauta ce aka ma menene aka ma abu ne na alkhairi aka ma faqala li fa'ilihi wanda aka wa wannan alkhairi yace wa wanda ya aikata mishi wannan alkhairi jazakallahu khaira Allah sa kauta ma da alkhairi faqad ablaga fi sana wannan mutun ya kai mutuka a godiya kuma iya da kyau in amma abun alkhairi kai godiya haka ake so ka ama abu alkhairi kamar bashi ka ba mutane ko kuma kyauta ce su gama a duk mutumin da ya ma abin alkhairi ko kokari in kana da abin da za ka maida mai ka maida mishi kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan aka mai kyauta sai ya bada ya linka yadda abin da aka bashi idan ba ka da abin da za ka ba mutum ya ma kyauta to sai ka mai godiya duk da cewa ba don godiyar ka bada ba to amma ita godiyar tana da amfani game da kai domin addu'a ce za ka wa wannan wanda ya ba ya ma alkhairi shi kuma zai ji daɗi saboda zai ga lalle a abun yadda yi abu ne na alkhairi ba na sharri ba قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان إمام الترمذي يفتر شي كما إمام ابن حبان رحمه الله يا إن قال رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترحيب وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace annabu daga annabu wanda tsirayen Allah da mun ce kara tabbata a gare shi yace yayi hane game da alwashi shine mutum ka ɗanhara wata ibada da za ka yi da wata kyauta da Allah maɗaukaki zai ma. akwai wani kashe barbe internet. Nam, kenan sai zamanto mutum misali ce in Allah maɗaukaki ya bani ya sa na har da ce ƙur'ani, sai na wa Allah maɗaukaki azumi goma. sai na yi azumi goma ko sai na ba da kyautar kaza ko sai na yi kaza to wannan shi ne ake cewa alwashi ko addawali shi ne mazala sallallahu alaihi wasallama na hani da irin wannan amma hani ba na haramci ba shi yasa malam قال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه لله بشيء shine mutum ya tirsasar da kai da Allah da wani abu ya kulu lillahi alayya nazarun an asuma yawman Allah na ina da alwashi wajen Allah ko addawali wajen Allah cewa zan yi azumi zan yi azumi rana guda alzaman nafsahu lillahi bi shay'in wa huwa sawm yawm shine ya tirsasar da kai ga Allah da azumin yini guda au bi sadaqati kaza ko da ka zan yi sadaka kaza aw bi salati kaza ko zan yi adadin raka'a kaza aw bi tilawati kaza ko zan karanta alqur'ani izihi kaza aw bi hajjin ko zan yi hajji aw bi umra ko sai nayi umra fa huwa alzama nafsahu bima lam yakun laziman alayhi kenan mutum ya tilastar da kanshi da abin da ba tilis bane ba a kanshi Allah bai dora mai wannan ba ya dora wa kanshi shi yasa yace azana sallallahu alaihi wasallam yace annahu naha an nazar wa qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti bi khair irin wannan alwashi bai ya zuwa da alkhair wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil ana fitar da abin da mai wanda ya dau alwashi ana fitar da shi daga alwashi ana fitar da shi daga marowaci dan menene bakawa Allah kaza ba sai ya baka kaza mun gane ko nan za ka yi ibada kawai kai ibada amma ka ce in Allah ya bada kaza sai nayi kaza idan in bai ba in bai baka ba baka yi ba sai zama to wani nau'i ne na ruwa muttafaqun alayhi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمي وصححه an samu wannan hadisi daga Uqba da Amir wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince ta ƙara tabbata a gare shi yake kafara ta rantsuwa kafara ta alwashi kafara irin kafara ce ta rantsuwa shine azumi guda uku yini guda uku ko kuma ciyar da miskini goma ko tufatar da su rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wani hadisi wa za da tirmidhi fihi imamu tirmidhi ya dada a cikin wannan ruwaya cikin wannan hadisi idan lam yusammi idan bai ambaci ba abin ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا إمام أبو داود في هذا حديث لقى عبد الله بن عباس رواية عبد الله بن عباس يدنگ دا يزوى مزالة صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فلا يطيقه فلا يطيقه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن اللفظ إلا أن الحفاظ رجه وقفه نعم حديث ضعيف كما عند مكذني قال رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع كالكشن حديث ندبو بير تدري تقص بستين دبيو riwaya ta Abdullahi dan Abbas marfu'a ne yace man nazara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya sha alwashi lam yusammi bai ambaci ba abin da zai yi fa kafaratuhu kafaratu yamin kafara shi kafara ta rantsuwa zai yi irin kafara ta rantsuwa wa man nazara nazaran fi ma'siyatin wanda ya sha alwashin sai yayi saban Allah sai ya saba Allah to kai ya saba Allah maɗaukaki ya yi kafara kuma kafara shi ita ma kafara ce irin ta rantsuwa. Wa man nazara nazaran la yutiquhu wanda ya sha alwashin da ba zai iya yi cika shi ba. Misali ya sha alwashin sai ya yi azumi wisal, azumi na sabizarce, yini biyu ba tare da shan ruwa ba, ba tare da kumi ba. Tun ba zai iya ba, a ce tun daga asuba bai sha ruwa ba wata asuba ta zo bai sha ruwa ba sai magarba ta faɗi bai ci komai ba ko kuma ya ce a sai ya je maka a ƙasa ga 'yan boko haram ga 'yan wane ne da a yanzu ya iya ba ya iya ba da nan ba zai iya tabbatar da wannan ba fa kafaratu kafaratu yamin wannan rantsuwar rantsuwa ce ta kafara ce kafara ce irin ta rantsuwa وإسناده صحيح إلا إلا أن الحفاظ رجه وقفا إسناد شين دتاتي ne sai dai manya manyan malamai mahardata masana hadisi sun rinjayar da cewa wannan hadisi ne mawqufi akan Abdullahi dan Abbas ba dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal Bukhari min hadith Aisha Imam Bukhari iya da ruwaya daga hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa man nazara an ya'si Allah fala ya'si fala ya'sihi dukkan wanda ya sha alwashi akan ya saba Allah to kai saba Allah ba a shan alwashi kan saban Allah madauki in ma an sha alwashin wannan to ba a zartar da shi domin Allah ya haramta saban shi wali muslim min hadisi imran imam muslim ya da ruwaya daga hadisi imran la wafa li nadrin fi ma'siya babu cika alwashi a cikin sabon Allah kun yi rendezvous da wani abokinka za a je a yi banna to to ga mu nan mu gamu a wuri kaza a lokaci kaza sai ka toge ka kashe domin rendezvous ne na sabon Allah madaukaki ba a yi kuma sai kai kafara ta rantsuwa wa an uqba bin amir radiyallahu anhu qala nazarat ukhti an tamshi ila baitillahi hafiyatan فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم عقبة عامر wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace al'uwata ta sha alwashi akan za ta tahi makka ɗakin zuwa ɗakin Allah ba tare da sa takalmi ba haka kawai za ta taka ƙasa bata sa takalmi sai ta umarce ni in nema mata fatawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tambaye shi hukuncin wannan manzo Allah sai ce sai na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce min tayi tahiya li tamshi ta tahi wa li tarkab ta hau abun hawa na'am muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma lafzin wannan na Imam Muslim wa li Ahmad wal arba'a Imam Ahmad da ashabu sunan su guda hudu suka faɗi faƙala inna Allah ta'ala la yasna'u bi shiqa'i ukhtika shay'an Allah madaukaki baya amfanuwa da shiqa kamar rishin dacewa da tsiya ta ilwarka da wani abu murha fal taqtamir wa litarkab wa litasum thalathata ayyam ka umarce ta litaqtamir ta sa khimar ta yi lullubi in za ta tai wali tarkab ta hau abun hawa kuma tahiya maka da ƙasa zai wahala musamman ma ga mace wali tasum thalathata ayyam kuma ta yi azumin kwana guda uku na rantsuwar da kafara ta warwarin alwashin da ta wani bin abbas na radiyallahu anhuma an samu wani hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su قال استفتى سعد بن عبادة عبادة رب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها متفق عليه عبد الله بن عباس wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce Sa'ad dan Abi Ubada ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hukunci game da alwashi da mahaifiyar shi ta dauka kuma ba ta samu dama ta cika wannan alwashi ba har ta mutu. Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Iqdi, qabla an taqdiyahu qafa qala iqdihi anha ka cika mata wannan alwashi da ta dauka muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi dan idan mahaifa ko wani na kusa ya dau alwashin cika wani abu kana da ikon cika mishi kuma bai samu dama bai cika wannan alwashi rasu to sai kai kokari ka cika mishi wannan alwashi wallahu alam abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am to Allah sa na'am na'am in a lokacin da ya zamanto lokacin hudda kai Allah bai ba shi dama ba ya hudda kai ya saraya a kansu sa'i babu ramko a kansu inda a lokacin nan babu halin hudda to insha Allah Allah ya dauke mai wannan rishin dama da bai samu ba wallahi